أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم مسلمين ومكتابة taruwa a wannan masallaci na madina ta tsawa ƙarƙashin kwalejin hadi rasul foundation ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan rana ta litinin wanda ta yi daidai da ishirin da shida ga watan ramadan jira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da sha ɗaya ga watan shida 2018 insha Allah za mu ci gaba da tasirinmu kamar da muka saba har yanzu muna cikin suratul ma'ida bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نظير فقد جاءكم بشير ونظير والله على كل شيء قدير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب يا مزوالتاكي wato Yahudawa da Nasara, a ja'akum rasuluna manzonmu ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, yubayyinu lakum yana muku bayanin hanyoyin kiriya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ala fataratin min rusuli lokacin da aka samu yankewan manzanni, wato tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. wanda an ce shekara ɗari wato biyar ne a wata ruwaya da shekara sittin wasu kuma a ruwaya suka ce ɗari biyar ne da shekara sittin da tara amma akwai inda ake cewa ɗari shida ne ma da hamsin wato tsakanin aiko manzon Allah tsakanin ɗauke annabi Isa alaihissalam da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aiko wani manzo ba a wannan tsakani Allah ya kawo muku shi a lokacin yankewan manzanni an ta ƙulu ma ja'ana min bashirin wala nazir dan kar ku je lahira Allah ya nemi hukunta ku ku ce aiko ba aiko muku wani mai bishara ko mai gargaɗi da zai ganar da ku hanyoyin shirya ba. Faƙar ja'akun bashirun to ga mai gargaɗin ga mai basharan ya zo muku wanda zirin mai gargaɗin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu Allah kuma ƙadirun mai iko ne ala kulli shay'in bisa dukkan komai. Wato kada ku yi jayayya akan hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala zarta na kawo manzo balarabe daga cikin larabawa ba daga cikin bani isra'ila kamar yadda aka saba ba wannan hukuncin Allah ne dama Allah ke ke hukunta abin da ya ga dama na'am
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وإذ قال موسى كتنا لوكة عند النبي موسى فقال لقومه ومتاننسا yace ya kaumi ya mutane na uzkuru ni'matal lahi alaikum kutum ku tuna ni'imar da yayi muku wato na ba ku ni'imomi wanda ya fi na dukkan al'ummun wasu annabawa da suka gabace ku ku gode mata shine ma'anan tunawa ku yi aiki da zai nuna kun gode ma wannan ni'ima iz ja'alakum anbiya daga cikin ni'iman da ya muku ya sanya ku annabawa dan dukkan ku mafi mafi yawancin annabawa gabaki ɗaya daga cikin ku akai waja'alakum muluka ya sanya ku sarakuna a cikin ku akai annabawa wanda kuma sarakuna ne wanda ba a yi a wasu al'ummu ba a cikinku aka yi annabi dawo a cikinku aka yi annabi suleiman a cikinku ne aka yi irinsu zulkarnai da sauransu ku gode wa allah da wannan ni'ima da allah subhanahu wa ta'ala ne kuma akwai wanda suka zama sarakuna suka yi ta mulki cikin bani isra'ila wanda ba annabawa ba ne wa atakum allah ya ba ku malam yusi ahadan min al'alamin abinda ba a ba ma wani ba daga cikin talikai gaba daya na daga cikin falaloli nan ba kamar ayan da take cewa faddalakum alal alamin ba in an zo wajen ayan da take cewa faddalakum alal alamin kan ce ala alami zamanikum wa ala alami faddalahum alal ala alami zamanihim saboda ba su fifita kan talikai gaba ɗaya ba don al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce mafificiyar al'ummu saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ba kamar yanda Yahuda ce ta aika ta can kuma yace faddalakum 'alal alamin to wannan maganan alami zamanihi ne amma nan kuma atakum malam yuti ahadan min al-alamin ya ba ku abinda bai ba mu wani ba daga cikin talikai wannan haka ne su ne aka ba wa abinda ba a ba mu wasu da yawa daga cikin talikai ba a irin wannan kalan abin da aka bayar din shine malaman tafsiri suka ce na nau'o'in ni'imtarwa da nau'o'in karramawa kamar tsaga kogi da aka yi aka tserar da ku daga fir'auna babu wani annabin da aka samu ya yi wa al'ummarsa wannan sai ku aka tsaga teku aka tserar da ku ko da yake akwai makamancin haka amma dai ya zama kogin ne aka tsaga ya bushe to ba a samu haka ba amma kaman sahabban manzon Allah Sa'ad bin Abi Waqqas da ke da zai ketara kogin Gulf ya je cikin cikin yankin Iran ya sa ya ce irkabu bismillah sabai sa hukun kogi da sunan Allah kawai suka hau suka saka kamar suna tafiya akan dandamalin ƙasa har suka ƙetara wannan mu'jizar manzon Allah ce wanda ta ta bayyana ta hanyar karamar Sa'ad bin Abi Waqqas wannan ya fi ban mamaki akan tsaga kogi dan kogin da aka kauda ruwan tukun aka bi ciki ya bushe aka bi ciki to amma dai da zo da irin kalan tsaga kogin to ba wanda suka samu wannan sai su an gane sannan da sa girgije ya musu inuwa lokacin da suke cikin ɗemuwa shekara da shekaru girgize na musu inuwa don kasa sha zafin rana wannan su ne Allah ya musu wannan ni'ima sannan da saukar da mannu da salwa babu wata al'umma da Allah ya mata wannan sai su a saukar muku da nama soyayye tsuntsu daga sama da kuma ruwan darba da suke samu daga jikin itatuwa to shine Allah subhanahu wataala ce ya ba su abin da bai ba mu wani ba daga cikin al'umma wannan baya kore cewa mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu abin da yafi wannan kamar mu yanzu za mu tashi sama cikin jirgi wanda su ba samu wannan ba shiga mota ba samu wannan ba amfani da wutar lantarki ba samu wannan ba kwamfuta intanet ga sunan abubuwa iri-iri na ni'ima wanda yau al'umman da take ita ce kuntum khairar ummatin amma dai irin ya zo da irin wannan siga wanda Allah ya wani Isra'ila ba a samu wata al'umma da aka mata haka ba. يا قوم ادخلوا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين
sai annabi Musa ya ce musu ya tsomi ya mutane na kada ku yi girman kai kada ku yi tawaye wa wa umarnin Allah subhanahu wata'ala udkhulu ku shiga al-ardal al-ardal muqaddasata kasan nan abin tsarkakewa allati kataballahu lakum wanda Allah ya ba ku kyautanta babban bala'in bani Isra'ila gaba daya a yanayin rayuwa da wajen zama yana nan ne tun daga wannan rashin shiga baitul maqdis da Allah ya ba su izini ya ce su shiga an ba su sabon gari to tun daga nan ne har yau suka kasa yi yanzu dai su sun kwaci kudukin karfi da yaji sai kwanan nan ne ma ta zama harkatar su ma gagare kwanan nan ne wannan bakin kafirin America shugaban kasar su Trump yake cewa shi yanzu ya maida ofishin da tadancin sama kudus don ya nuna nan ne harkatan Isra'ila amma har yanzu ita Isra'ila ai ba ta yi declaring Qudus ba har yanzu tana magana Tel Aviv to a mutane ne wanda sun yi shekaru ko mutane sun bi kissan bani Isra'ila kowa ya san abin da saka cin su bani Isra'ila ya'ya ne jikoki ne na Annabi Yaqub wayannan yara matasa guda goma da suka tsangwami ‘yan uwansu guda biyu suka musu hasada ba su son su zama wani abu a cikin zuriyar ubansu kuma ga shi su wa'annan ɗin ‘yan guda biyu su ne ‘yan ƙanana su ne annabi yusuf da bunyamin to zuriyar wa'annan zuriya sha biyun nan su ne bani isra'ila su ne asalin tushen yahudu jikokin annabi ibrahim ne jikokin annabi ishaka jikokin annabi yaqubu wayannan kuma ƴaƴan yaqubu din nan to yaqubu shine isra'ilu shi annabi yaqubu shine ake cewa isra'ilu to ƴaƴansa sune bani isra'il to kun san bayan sun yi hasadan da suka yi wa annabi yusuf har annabi yusuf ya zo ya zama azizu misra kuma suka zo au aka yi abin da aka yi na labarin da ya samu na halin da mutanen suke ciki da neman taimakonsa da suka yi ya ba su abu ya ce su zo da ɗan uwansu suka zo da bunyamini ya aka yi dabarar da za a rike shi aka samu aunin zinariya a cikin kayan awunsa aka ce an kama barayi aka rike bunyamini to daga bayan rike bunyamini kuma daga baya sannan suka sake dawowa abu suka ce kasan su ta nufin ta shiga cikin bala'i a musu sadaka dan Allah a ba su abinci za ka za ce kun san abin da kuka yi wa Yusuf lokacin da kuna jahilai ku san Allah da Allah shi yake ɗaukaka wanda ya so ya ɗaukaka wanda ya so ha ai na kalla an ce alaihi wa an za a kisa man lallawa alaihi na kuma yadda ke wai to daga lokacin aka ce su shigo a je su je ɗebo ya ba da rigar su aka je aka jefa abu ta annabi a kuma ya nusa ya dawo gani ya dawo da gani aka ce to su ɗaya ce su ɗebo duk zuriyar su taho ka ɗebo zuriyar su gaba ɗaya suka zo har yake irkulu misa wa insha Allah wa amini to suka shiga ya zo har dai abin da ya faru na faɗuwa gaisuwa da babansa da mahaifinsa da sauran ɗan uwansa suka yi ya ce har za ta yi da ruya to daga nan suke na suka zama yan misar to daga wannan zama da suka yi yan misar asalin yan misira ibdawa ne wa'annan kuma Allah ya ba su mulkin misira saboda ilimin da Allah ya ba annabi Yusuf na fassara mafarki da ilimin da ya ba shi na agriculture domin duk kamar da nake gaya muku duk wani ilimi da kake ganin ake gadara da shi to wani annabi ne ya bunƙasa shi sannan kuma daga baya ya zo shiga hannun mabiya musulunci shi annabi yusuf Allah ya baki ilimin agriculture yanda ake iya production na abinci cikin short limit time kuma a samu ‘ya'yan amfanin gona mai yawa a ƙanƙanin lokaci wanda ya baki kuma ilimin hodin ilimin hodin na ajiye abinci yadda za a ajiye abincin ya yi shekaru bai ɓaci ba shi ne ya fassara musu sarkin nan ta zara una sab'a sinin da da'aba wa ma tastum fazaruhu fi sumbuli wannan dibara na ajiya ce ba za a suke abun ba ana ajiye da shi shi ne zai zama kariya gare shi daga lalacewa har ya zama ya kare wannan abincin da daga bayan zama duk duniyar yankin suna neman abinci wurin suke zuwa su yawo to shi kenan bani isra'ila sun shigo sun zauna tare da annabi yusuf suka ta hanya suka ta zuriya tunda suka ta zuriya bayan su annabi yusuf sun wuce shi kenan abu sai ya juya kuma ya zama kabilanci ya shigo kabilanci ya shigo sai kibda suka nuna su bani isra'ila nan ai baki ne don haka su ba asalin yan misira ba ne haka aka tozarta su ko wani laifi suka yi mai yiwa kazan allah dai mafi yawancin kaga ya kaskasa al'umma ba ko wani abu da suka yi ba ka baji kokin annaba suka koma mahai ya zama duk wani aiki na na karanci ba su za su yi ba su aikin su da aikin laborori aikin ba aikin dai wanda ba su da daraja kaskasattu shine sarakunan misir suka sa su a gaba kai in bakin da ne kai ne mai daraja kai kuma in kai bani isra'ila ne kai ne baka da daraja yana aka yi azabtar da su har kuma ƙarshe babbar musiba ta zo shine shi sarkin misira fir'auna da yin farkin cewa gashi nan an zo an kau da shi da dangadin mulkinsa wani abu da ya samu na tashin hankali gare shi ya kira bokayensa ya gaya musu masu duban taurari suka ce masa to in mafarkin kayan gaskiya za a yi su wani yaro cikin wa'annan da kuke wahalar wannan kuke bautar wannan daga cikinsu ne za a yanki wani yaro shi ne zai zama ƙarshen mulkinka wasu ce wuta ya gani ta zo ta cinye misira har da shi wasu sun dai faɗi kalolin abubuwa na farki da ya gani wanda ya tambayi bokayen su gaya masa ya ce a to aikuwa shi kenan za mu yanka ‘ya'yayensu maza mu rinka ‘ya'yara ‘ya'yayensu mata saboda ka ga dai ana yanka mazan a gaba babu yaron da za a haifa ya zo ya kau da ni a mulki tunda ina ce namiji ne a ƙashe namiji ne to ya shiga wannan aiki bala'i ya same su ke ɓaɓɓoye ‘ya'yansu na ɓaɓɓoye ‘ya'yansu na ɓaɓɓoye ‘ya'yansu amma dai duk wanda aka samu mai ciki ma ba ta sa ta haifa cikin ta ba ana jira an rubuta an yi rijistinta an saka wata mai gangane mai lura da ita daga ta haifa za ta zo ita yar wakiliyar fada ta gani in namiji ne ta dauka ta kai fir'auna a kai in mace ce kuma ya abar mata kayanta wannan azaba ake ta yi har kuma Allah ya nuna fir'auna shi wawa ne aka haifi annabi Musa Allah ya aika wa uwar mahaifiyar annabi Musa mala'ika Jibrilu ya gaya mata in kin haifi yaro da shayar da shi har sai ya ɗan yi ƙarfi kaɗan sannan in kin ji tsoron kar a gane kuma dama sai da aka fitar da ta koma ƙetaren kogi ba daidai ta wurin da suke ba shi tsoron kar a gane ki nemi kwando ki masa shimfiɗa ki sa shi a ciki ki ɗora shi a kan ruwa abinci ya ne kar ki bi tsoro shi kenan ta ɗauki annabi musa ta sa shi a kwando cikin sanho ta sa shi a cikin kogi shi kenan ta sake shi ta ce kuma yar uwarsa ta bi shi ta rinka ta ce nesa tana hangen kwandon irin tafiyan da yake yi na saboda halin uwa da ɗa amma Allah ta mata kar ta ji tsoro da ba za ta damu ba shikenan a annabi Musa ya tagar tagar tagar tagar a ruwa har ya zai gaci bakin gaci ta bangaren da Fir'auna yake Fir'auna ah mun samu ya barorin sa yaro an yi tsintuwa ya tsintuwa wani abu a kogi ya zo aka ɗauka aka tafi da shi da aka tafi da shi aka yi gidan fir'auna fir'auna ya ce a gaishe a wallahi yaro kuma ga shi ya kyawa Allah ka masa kyau wanda wannan kyau ɗin shi ne zai hana a yi nufin kashe shi ta gaishe Allah sarki yaro ne kyakkyawa ko wata ainihin biyu wala la ta kutulowa a sai an yanfa ana auna ta gizo wala fir'auna ya ce ko da cikin bani Isra'ila ne a yaron da aka tsinta a kogi san kai zade waye uwansa to ba za a ce bani Isra'ila ne sai ba bani Isra'ila ne abu da yazo daga ƙetaren kogi can ba ta bangaren ma ta wajen mu ba sai ne matar ga ta ce a ni dai ka bar ni shi kaga ban taba haihuwa ba ya zama dana ce nan hankalin na kwanta ce to hankalinsa da bai kwanta yaro ya kuka kuka kuka a nemi abin da za a bashi a bashi a nemo mata masu ba da nono a wannan mata ta zo ta bashi nono baya karba ikisha ta ba ba wannan a ba wannan ba wannan duk matan da aka sani cikin bani isra'ilan ma kansu da kuma su sun da su ya ki karɓar nono sai ita ƴar uwan saɗin sai ta zo ta ce na yaro ne aka tsinta eh ni ko na san wata mata ita yara suna son nononta kowa ya sha kowa ya aka ba shi nononta ko yaro yana ƙin nono in aka ba shi in dai nononta ne yana karɓa a ina take ai kaza kaza kaza kaza sai ta nuna uwar yaro uwar yaro ta zo mu gani bari in gani ba shi nono ya sha ah to to kasan shi ba yana da wayo yaya za a yi keke kaɗai zai ka nonon ki daban daban a ni irin yanayin ƙanshin jiki na yanayin jiki na haka yake a gwada yara a gwaggwada suna ta kakkarfa suna ta kakkarfa to shi ke shi ke nawa za a biya ki aka yi tsada sarki ya biya shayarwa uwa ne ya san kuma dole ya biya ta ta danta aka mai da ɗa wurin uwansa tukunna aka ce to har matan ta da kuma to sai lokacin duk da kafa ya kai yayin kaza kaza ana ce mata kyaututtuka ana mata dukkan abu na kirma girmamawa suturu abinci ne zuwa tun lokacin lokacin ni'ima da kawai ta mamaye su har aka yaye shi bayan aka yaye shi sai aka mayar da shi wajen gidan fir'auna koma gidan fir'auna ya zauna arzik musa dan fir'auna ya zauna a haka shine har ya kai karfinsa sai balaga su shine kissan faɗan bakibɗe da ɗan bani isra'ila ya taso bakibɗe yana so ya cuci ɗaya daga cikin bani isra'ila annabi musa shi kuma allah ya fi sadauki ne da ya kai masa kukan abin da yake faruwa ya kai masa duka kawai sai ya faɗi ya mutu sai a musa fa barnan sai dama tun a gidan fir'auna ya kama gemun fir'auna ya ja fir'auna ya ji zafi ya ce wannan yaro ta kadari ko dai yaron nan ne sai a ba kai wanda sai ba shi ba ne matar su sai ba shi ba ne an ce lokaci ya taɓa fir'auna yana kan gado kawai sai ya ɗaga kafarsa sai ya naushi kafan gadon kawai fir'auna ya tunkuro yake fitar fuska nan ma ya ji haushi wannan yaro shi ne ta ce ba shi bane shi ne ba shi bane to bari mu gani sai za ka ji al'amarin yara al'amarin yaro sai to bari mu gani a ɗauko da biyu ka ɗauko da a ɗauko zoshin musa za mu ga wanda zai ɗauka in wautan yaro ne to a ka kawo mu annabin mu ɗauki ɗaya ya yi haka zai ɗauki da biyu sai jibril ya tura hannunsa sai ya ɗauki zoshin musa ya sa a bakin sa ya yi ihu ya yaro yaro yaro Allah zai ji shi ba shi aka lallace shi mutum daga nan ne annabi Musa ya zama harshen sa yana gura gura yana kaman harshen sa magana ba ta fita saboda wannan gaushin mutum da da yasa a bakin sa har lokacin da aka aike shi yake cewa ka aiko annabi Haruna tare da ni ya rinka gaskata ni gashi ni kuma baki na ba a gane harshen na sosai shi zai rinka bayani na yi bayani wannan to har kuma aka aiko annabi musa bayan da musa ya kashe baki ɗaya aka ce lallai musa shi ne wannan fir'aun ta a nemo shi ko a ina ne aka ce shi bayan ya kashe baki ɗaya dai ko da ya zama zai zama dogon tarihi kamar mun koma baya muna ta abinda da ya faru bayan ya kashe wannan baki ɗaya ya koma gida aka samu gawa hankali ya tashi a gari ba a san waye kisa ba shi kenan wani lokaci kwana ɗaya ko biyu ne ko dai bayan ɗan kwanaki wasu suka ce sai kuma shi wannan wanda ya rigima da wancan bakin sai suka sake haɗuwa da annabi musa shi ma kuma yana yana kuma rigima da wani bakin ne sai musa sai ya gaya musa ka ga gashi nan wannan bakin ɗin kaza kaza musa ya je zai kawo bakin ɗin to shi ba tsace ba isra'ila ashe yara gana da abin da ya faru a baya to musa kafin ya kawo bakin ɗaya sai da ya ce wa annabi musa sai da ya ce wannan ba isra'ila na kala ga wuyin mudillin mudin kai ta ce ni ka cika faɗa kullum rigima a same ka da wannan a same ka da wannan a same ka da wannan ina masa nasiha to tun da ya ga ya masa haka da ya kai damƙa zai je da ba da kibbe ne shi bari ga Isra'ila ya tun da ya ga abin fara ya dauka shi za a damƙa tun da da da an ga ya ga yadda aka yi mu wancan shi ke ce a mu za ka je ne za ka yi kamar nan kashe rai jiya bil amsu jiyan kenan jiyan tana nuna jiyan jiyan kenan in an tafi da ita akan jiya kamar kasar sanar bil amsu kenan kuma halin mutum a shararin mutum kuma kawai sai kama zagin aibanta annabi musa kai batacce kake so ka zama kana so ka zama mai cutarwa kaza kaza kaza shi kenan mutanen gari sai suka je suka ce ashe musa ne ya kake mutum ne sai musa ne aka kai fir'aun labari fir'aun ya ce a je a kamo musa to shine wani mutum daga can nesa da gari ya ji labari ya zo da gudu ya ce musa ana shawarar za a kashe ka maza maza ka bar gari ni fa ina maka nasiha ne gaskiya ne ke kai to anan ko Musa ya kama addu'a Allah ka tsayar da ni daga wannan mutane azzalumai ya ya ta gudu ya shiga jeji har ya kai ruwan Madiyana ko ya samu ƴan mata guda biyu ƴaƴan annabi Shu'aibu suna jira ga dabbobin su ba damar su shayar mutane suna ta shayarwa ce ku me suke jira a ba mu damar mu shayar tunda mu mata ne baban mu tsoho ne ba ya zuwa ya shayar sai mun jira sai to ku bari ku bar su yi ta sha a can na rijiyar da aka rufe da wani dutse babba ya daga dutse ya ba su suka sha kenan su kuma suka je wallahi baba ya kuka dawo da wuri ya ga a wani muka samu mutum wallahi mutumin kirki kaza kaza kaza kaza mai karfi da nan ya shayar mana da dabbobin shine muka dawo da wuri a ku dai ku kira shi ya kamata amma ka ba ki sakamako wannan suka dawo ta kira shi wanda ta zo ta kira shi zanin ta bai rufe taraɓanta gaba ɗaya ba sai tana gaba tana tafiya iska na ɗan buɗe taraɓanta sai na yin sarki gida ta tsaya in ni bari in wuce gaba saboda kare rinka ganin jikinta bari in wuce gaba ki rinka kusanta mun hanya har mu isa gida shi kenan ya wuce gaba ita tana jin sa a baya kabinan kabinan kabinan har aka je can kenan ta ce ya yi bayani suna mutane su auna ne suke neman su kake ni gaji gaji gaji gaji a yanzu ka tsira ka fita daga masarautar su nan ba yankin su bane ba abin da zai same ka kwantar da hankalin ka ka zauna a nan sai ta ce baba wallahi ka ɗauke shi aikin shayar aikin kiwo din nan ka ɗauke shi aikin kiwo na ga shi ƙarfa ne kuma amintacce ya kika san ƙarfa ne kuma ta ya kika san amintacce ne sai a ai lokacin da muka je dutsen nan shi ya ɗaga shi da hannunsa za ka za kuma sannan kuma lokacin da muke tafiya sai ce in dawo da baya wuce gaba baya son ya ga kada ya ga jikina ake to lallai lallai to kai ina son in ɗauke ka abin nan aikin jinza za ka kula min da dabbobi na shekara takwas shekara takwas tsakarin kiwon dabbobi na bisa in rinka baka lada kowace shekara za a baka ɗan maraki amma in ka cika shekara goma ma ba laifi amma ni ba so nake na na tsananta maka ba in ka gani takwas in ya isa shi kenan in za ka cika goma zai ka cika ya ce a shi kenan shi zai zai yi amma fa sharadi duk ajalin da na ji ya ishe ni ba za a ce sai na cika na ɗaya ajalin in na ga takwas ya ishe ni in ayyuman ajalin da tsaraitu wala uduwa na alayya aka yi a girma ya kama su har ya gama shekaru goma aka ba shi dabbobi aka ba shi kuma yasa dama sharaɗin auren asali a sharaɗin aikin asali aurar wani sannan kuma za a rinka ba shi su maraki ɗaya ɗaya to aka tattara masa aka ba shi aka sallame shi shikenan ya gangaro daga madiyana yana kokarin ya dawo misira ya kamo hanya shine zo wajen dura sina sai ya ji wannan sauti da ya ga wuta an ce matar mahar ta aihu tana jego da ya ga wannan wuta kuma suka yi tsemuwa a jeji suka rasa ina ne hanya da daddare na sanyi shi da suke neman wutan da za su ji dumi wanda musamman ga yaro mai jego wanda ake jegon shi ne sai hagi wannan wuta ya ce to ku jira ni anan na ga wuta mai yiwuwa in na je ko dai in samu abin da za mu ji dumi da shi mu dan dafa abincinmu ko kuma wannan wajen wutan in samu wanda ya hura wutan in tambaye shi hanya ya nuna min hanya to ake za a nuna masa hanya ne na na Allah subhanahu wata'ala to da ya zo wajen wannan wuta sai ya ga bishiya ta ta kore a sharbu mai ganye kore shar mai duhu duhu mai ban sha'awa amma kuma ga wuta tana yawo a cikin duk ganyen tana fafafar fafafar fafafar fafafar fafafar wutan kuma mai haske kuma babu hayaki kuma babu zafi ba wani abu na zafi babu wani abu na hayaki kuma ganyen ganye ba abin da ya same shi na yaushi balle a ce alamun Musa ne to wannan abu sai ya dauki hankalin Annabi Musa ya mamaki ya ya Musa take haka to ka san zaka ka zuba ido kana kallon abun to wannan mafarki kake yi ne ko kuma gaske ne shikenan sai ya tabbata a ce Musa ne ko ba ba ba ba ba na gaske ba Allah subhanahu wata'ala ne ya kawo hijabi tsakaninsa da annabi Musa don ya yi magana ne. Sai Allah subhanahu wata'ala sai ya ji muryan murya daga wajen Musa. Inni ana rabbuka fakala na alaika wanda ka bai ruwa da muƙaddas zuwa wanda ka tartuka fasani lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'abudni baqi min salati lillahi إن الساعة لآتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى har dai aka ce kuma tilka biyu jininka ya musa wannan sanda ita ma kistan tana da tsawo mun ce za mu koma ya mu koma wajen annabi shi ai da lokacin da ya zo zai da kiwo za a ba shi sandan kiwo ya je akwai sanduna wajen goma sha su je ka ɗauko sanda wanda za ka din da kowa da shanu da ya je ya ɗauko sanda sai ya ɗauko sanda sai ya zo da ita a ce sandan annabi ibrahim sai a ce masa mayar da ita shi annabi sai ayi ya gane ce mayar da ita sandan gado je ka ɗauko wata in ya mayar ya ɗauko in ya dawo sai a ji wannan jinne sake cewa ka mayar ya ga dai ziraran zan ta sai ce wannan hala Allah ke yin nufa da wannan sandan sai aka bar masa sandan saboda aka sanda ce wanda take da sirrin annabta a jikinta don haka shi annabi Musa bai santa ba illa ordinary sanda kawai da yake kiwo da ita za ta ce wa matar ta biya dini ta ya Musa me yake hannunka ta hiya a baya daɗin zance da ubangiji sai ya shiga ya yi itinaji a maimakon ya izaji ya asaya atawakkal alaiha wa uridu tawb Allah za ga mun ya sani wa usbi ala ganami wa la fiha ma'arib ukhra ala alha ya fa alha sai da ya hayya ta sai ga ta sai ba abin da ya sani ba sai ba irin sandan da ya sani ba ta zama katan mace tana tsalle ta tsadin tana tsalle ne tsalle take yi ta kama dutse sai ta gutsura sai ta haɗe ta gutsura wannan dutse ta haɗe ta ɗauki wannan dutse ta haɗe annabi Musa sai ya gudu walla mudgara walla la annabi Musa ya kare kata yin tsalle da tafke shi sai ya ruga da walla mudgara walla ya ake ya Musa Musa Musa ka dawo dawo kama kama kama tsoro tana haka tana bude baki tana haka aka ce kama karka ji tsoro kama ta karka ji tsoro kuma kamawan kama wanda jarumi zai yi domin ba ita sandan dama mai gwafa ne ba irin sandan da ake rike haka bane mai gwafa ne baki biyu haka to baki biyu sai zama laiban maciji ne biyu nan da nan to haka da take yin nan kuma da ba musa zai rike sandan cikin gwafan yake sawa sai ya rike haka to hakan da aka ce ya kama din nan ba wai ya kama da danki bayan sa bane haka take yi ta bude baki haka to shi sai ya sa hannu a cikin bakin tsakanin fakkul a'ala da fakkul asfal sannan ake son ya sa hannu sai ya rike haka to aka ce kama kare ji tsoro ta ya haka ta buɗe baki sai ya sa hannu yana sa hannu jikin baki yana kama hako sai ga ta dawo sanda sai ya dogara aka ce to sa hannunka a hamata ya sa hannunsa fitar da hannunka yana fitarwa sai ga hannunka kamar rana wal wal wal wal wal yana haske sai to sake mai da hannunka amma ta mayar sai ga wuta ya mutu ya dawo hannunka ba cuta ba ne haka hannunka yake sai to fa zalika burhana ne min rabbika wannan abubuwa biyu wasu hujjoji ne daga ubangijinka da nake nuna abinda ka jin nan nan ubangijin ne kai kuma annabin Allah izhab ila fir'auna innahu laga ka je ka tafi fir'auna ka dawo ka kar ka kwato bani isra'ila daga hannunsa ka yanto su rabu da wannan bauta da azaba da suke asalin ko ma sakon kenan shi fir'auna ba cewa akai lallai lallai dole sai ya musulunta ba sai ya bi annabi Musa ba amma dai an arsil ma'ana bani isra'ila suke nuna bani isra'ila to shi kenan aka ce masa amma in kun je fir'auna kafiri ne mai tsaurin kai mai girman kai dole sai an girmama shi kula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ha rabbi inni akhafu an yukazzibu wa yadiku sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun ya ubangiji a ni ina tsoro ina tsoron su karyata ni ni kuma gani mai fushi ne in sun karyata ni duk usadari na zai kunci in na zo magana kuma tunda na fusata to nan ina na za ta fitowa fili wala ya taliku lisani ka aika wa haruna yaya na kawai shi ya je kuma gashi na musu laifi ina tsoron in na je su kashe ni saboda na kashe wani bakin da shi a kalla kawai ba za su yi haka ba amma shi ke tun da ka sa ɗan uwanka a cikin fasaha ba ku je to anan malamai suke cewa yana da kyau ɗan uwa ya kyautata zama da ɗan uwansa kaga ɗan uwa ne ya ja ma wani mutum annabta kwata-kwata ba a kira shi ba ba a sa shi cikin assignment din ba amma saboda jin daɗinsa da zamansa da ɗan uwansa da kuma kyakkyawan alaƙa sai ya ce a tura dan uwansa ya ba dalilin kuma sai a tura dan uwansa Allah yake to nan dukan biyu an ba ku annan kadin ku je to a lokaci shi ne suka tafi shi aka ce in in in annabi Musa yayi magana inda ba a fahimta ba sai annabi Haruna ya kara bayani kuma yace gaskiya ne ga suka tashi to shi ne aka je aka sa Fir'auna kuma fir'auna mun zo wurinka ne ka fice mana bani isra'ila kada ka azabtar da su mun muna maka nasiha ne zaman lafiya ba ta tabbata ga wanda ya shirya a musa kun yi sabon allah ne kamar rabu kuma ya musa rabbuna allazi ala kulli shay'in khalqahu thumma hada kuma sai kwanan nan amma ba da tsoro mai tsola can baya kuma da ba aiko ba ka zo ba fa su kuma ya za a yi da su ke na ilma inda rabi fi kitabi la yadullu rabi wa la yasa ba gane bane ne kan ubangiji allazi da allakum na alwani hada wa talaka lakum fi hasbula wa anzala min as-sama'i ma'an annabi ya fir'auna ya ga abun yayi nisa yace kai inna inna rasulakum allazi ursila ilaykum ne ce a yace amma kaga kai mana ne ka gudu ba mu kama ka da laifi ba shine yanzu ka zo mana da waɗannan abubuwa to wallahi in ka kuskura kake wai ka canza mai gida ka yi wani mai gida ba ni ba to zan saka ku to yanzu duk da wannan bayanai da na duba gamsu ko da ina da wani abu da yake nuna gaskiya ne ba wai ƙarya na zo maka da ke kawo yan yanzu fa Allah a sa ya je ka sandan sanda ta faɗi a fada ko a zama ƙajar mutu ta ɗauki kujera ta kare ya ta haɗe ta ta haɗe ta ta haɗe ta ta haɗe kai kan annabi Musa a kai kan Fir'auna sai ya tashi da gudu sai dai in tarar su na cikin gida ya tsaya a bakin kofa annabi Musa ta hannu a hammata fitar ya ce wuta wuta wuta ba da ta rufe wannan kwararren masu hirfi ne ko ba ne isra'ila wannan wani kwararren mahirci ne yana son ya zo ya kwashe ku daga garinku ya kai ku wani wuri ya je ya mace ku da sihirinsa to amma fada shin abin da ku gani to nan na nan kuma ne ta fir'auna ne very intelligent somebody yana amfani da hankali shi ka suka ce fir'auna shi philosopher ne amma na marudu shi jahili ne gaggen jahili ne shi ya sa na shi tafi muni tsakanin da shi ma ya da'awar allantaka ko tare da annabi ibrahim to amma shi jahili kowai aikin jahilci yake kai tsaye amma shi aura yana siyasa yana kuma shigar da filosofi cikin al'amarin don tambayin fada ya to shi kunji ga abin da yake masirci ne kuma wannan to bayan ka kashe mu da ba kafir da kai ba arnan ba ne in duka zo ka ce mana arnan ai dama kai arnan ne kuma kai barnanka ka gudu sai yanzu ka zo mana kai ka zama annabi fa antu ha'idan wa ana ibali idan lokacin da nayi wancan barna na yi barna eh na yi barna amma lokacin ina cikin batattu ne halin mu ɗaya ne da ku sa ne wannan banna ta zato irin wannan siyasa ne biyo yadda zai yi batanci da yawo da hankalin jama'a da falsafar ta a fahimci cewa kamar shi wani mutum ne mai hankali kuma bai sun bai tunzura da wuri ba sai da ya bi salo salo ya rinka ɗauko laifin annabi musa a baya a'a mun ciyar da kai mun ciyar da kai a nan fa muka rage ka sai kuma ka zama annabi alam nura duka fina wadida wala bistafina min umrika sinina fa'alta fa'alta kallafi fa'alta to to ka gani to a ƙarshe sai koma faɗa da ya ga hujjoji da sun ƙare dama ƙarshen hujjar mara gaskiya faɗa ne shi zan kurkuce zan kai ka kurkuku to da ya ga wa'annan kuma ya fahimci abin ya fi ƙarfin hankali sai ya ce to kun ga dai yanzu dai mun ta ja ko sihiri da wato da ka gudu ka tafi can wani gari sai ka je ka je ka samu mace sa kai kawai ne ne yanzu ka zo ka ɓace mana sarauta ai da haƙuri kai in an mutu sai ka gaje ni tunda kai ɗana ne amma yanzu ka zo ka ce kawai dare ɗaya in ba ka mulkin yanzu tun ba ka mutu tun ba mutu ba ina shugaban ka dawo mutuncin mu ka dawo dama ɗanmu ne kai kaza kaza to amma kuma ku tun da dai ga yanda ya yi ya yi farna ya gudu ya yi kaza ya kaza ya kaza ya koyi sirri kuma yanzu ya zo na so ya raba gari to wani shawara kuke so a yanzu to fir'auna abin da yake so ce a a ce a kashe shi ai ya yi laifi ma fada a kashe shi kawai shi kenan sai fada da suka ji ya ce an ce masirci ne ce a to ran kai daɗe sun da masirci ne ai muna da manya-manyan ƙwararrun masirta sai mu ɗebo su a zo a yi gasa a yi ƙure wanda ya kure shi ne da gaskiya shi za a ji in musa ne ya yi nasara ne a ji shi in kuma ba musa ba ne sai mu bi masirta to wannan fa shi ne kisar har yadda aka yi din aka yi nasarar inda kar mu tsawaita kowa dai muke yanzu ana jin wannan kisoshin aka yi nasarar da aka yi nasarar fir'auna ya kiyarta sai haka kawai daga an yi nasara in ya yi winin ba haiku ku sai ranka yadda ya yi winin ba me kuma abin yi nan gaba kawai daga ya yi winin kuka kun yarda da shi kun yi imani da shi kuma dai munafukai ne da ku aka haɗa baki da ba ya saye ku ne daga baya wataƙila ma ogan ku ne sai koya muku bai koya muku inda sanda take haɗe sanda ba ne sai koya muku inda ake mai da sanda miki haka duk a kama su a ɗaure ta ba su azaba sai sun dawo da ita hadisi matan fir'auna sai ina a faran kai da dai har ke ke ma na cikin gida to wallahi in baki bar goyon Musa ba bayan Musa ba ita ma ta shiga cikin wanda ake alaƙar da to har dai aka yi tafiya har ayoyin nan kummala da fadi'a dama ayatul mufassalat aka yi ta kawowa sai aka ce annabi Musa ya hijira ya hijira ya fir'auna ya ce zo mu bi aka tattauro aka bi su sai mun dawo da su kullum saboda a ƙarƙashin mu kenan aka tsere da su suka je suka ga kogi suka ce inna la mudrakuna annabi Musa ya ce kalla inna ma yuridi sai hadi Allah ya masa wahayi a lokacin tukun da zan ce bugi san buga sandanka a kogi ya buga ya dare ya ƙetara to fa an rabu da fir'auna dai suka shigo aka lum aka dulmiyar aka halakar da su daga baya kuma suka dawo ya zama to duk abin da mutane fir'auna suka bari ya zama na to daga nan fa aka fara samun kuma matsala wa'annan din nan da aka kwata daga wannan kaba'in bala'i da musiba to su ne kuma suka zo kuma ake ta rigima tsakanin su da Allah duk abin da aka sa su sai su fantare su yi wani abu daban farko abin da aka fara samun na matsala shine maganan annabi Musa ya je munajati da Ubangiji wa adna Musa salati na lailatan wa atmamna ha bi ashr fa tamma miqatu rabbihi arba'ina laila to da aka yi salati na laila Musa bai dawo ba sai wannan Musa ta ne shi kuma yace a to ai dama Musa ya tafi neman Allah ni ga na kama muku annan kun akwai wasu tagulla da suka narka na wuta suka yi wani dan malaki to Musa sami yana ganin kokofin bai da ko kokoto wajen taku ne na na mala'ika Jibril saboda Jibril ne ya shayar da shi dan zina ne da wasu sai ne ta jefar da shi cikin duwatsu dan ya mutu Allah kuma ya nufin sai ya rayu ya kai shekarunsa da ya yanke masa a duniya sai tura jibril yana ba shi nono har ya girma ya fito to sai zama yana ganin mala'ika jibril jibril to shine inda duk jibril ya tara saka taka wajen sai zama ardul hayat sai kasan guntarin kamotsi to shine ya ɗebi wannan ardul hayat sai ya watsa a bakin wannan dan malaki na tagulla nan da nan tagulla juya ya zama nama da kashi da jini sai ya zama an taɓa shi sai ya rinka iyo su kuma suka wannan abu yaya tagulla zai dawo ya zama abu mai rai har yana iko sai sai ai ubangijin ku ne wanda Musa ya je nema ya manta ya wuce gurin shine gobe ya wuce kwana talatin din ba kwana nawa yace zai talatin to bai dawo ba to ga shi sai suka fara fara suna ta gaishe shi suna ta masa sujada annabi haru haruna yayyayi da su suka yi kanu da mu fita shi a kaza kaza kaza tsatsawatar da shi nufin kamar su halakar da shi ya kyale annabi musa ya dawo kuma sai zo samu wannan barkon babban bala'in su kenan bautar dan mare suka ce shi ne allah to a cikin hanyar shirya aka samu bata in ba mai da hankali ba irin abubuwan da ke samun wasu ta halaka ke cikin hanyar shirya sai ka sa sai a samu hanyar halaka kuma in ba a mai da hankali to daga nan aka ce to dai ku kashe kansu duk wanda ya bautan dan malaki ya dauki takobi wanda bai daukar bautan dan malaki ba ya dauki takobi tuban su shine shi wannan yakin su ya ci suka yi yaki keniyan su wa'anda suka ba su bauta wa dan malakin ba suka kakkashe wanda suka bauta wa dan malakin suka yi nasara a yaki a jihadin to aka ce to daga nan an yi haji to wannan ne fa a je wannan an je wajen miƙatin ma aka yi magana da ubangiji suka ce mu mun ji magana ba mu ga mai maganan ba ka unna mana ubangijin naka ya fito ku kai shi nan ma tsawa ta same su gaba ɗayan su suka mutu annabi musa aka ce koma ka je ka ɗebo sauran jama'a kai sai a ubangiji in koma wannan su ne manya-manya na zo duk sun ka an kashe su in koma mutane na yi sun ni ina zuwa duk mutane ina kashe su ya ubangiji ya ta neman musu afuwa har aka ta sunna aka raya suka dawo to shine fa daga nan aka kai ga yanayin da aka ce to su shiga ita arika a lokacin arika ake ce mata ita ita kudu su shiga ita arihar nan akwai kan'anawa ne wasu sun ce sauran adawa ne amma ina jin ba adal gula ba ne ko da adawa ne tunda Allah ya ce babu wani ɗaya daga cikin adawa da ya saura to sai dai wasu wataƙila wasu ana ce musu dai amalika to zabga zabga ne dogaye masu jin ƙarfi su ne lokacin a gari aka ce wa bani isra'ila to yanzu tun da ba ku da gari ko riga kun bar misira akwai garin da za a nuna muku in an nuna muku garin ku shiga ku yaƙi mutanen garin in kun yaƙe su kuka kore su to kun samu gari ke shine garin ku wa'ancan mutane sun fusa ta Allah ga ɓannan da suke su yaƙe su to annabi Musa sai ya zaɓi ƙwararrun mutane goma sha biyu suke su je a ɓoye-ɓoye je su shiga garin su ga yadda mutanen garin su idan sun ga yadda mutanen garin suke in suka dawo kasi zan ce da kowa su gaya mu kowa komai shi za su samu su gaya mu suka je suka gani suka ga yadda mutanen suke suka dawo suka gaya wa annabi musa ga yadda suke gani to annabi musa ya san dai nasara ta allah ce sai ce to a shirya sai ce a shirya shine a fita wa'annan mutane da suka suka saba alƙawari don su gaya mutane kun san shi kuwa Allah ya ya suke ne wai ai ba mu iya ba kun san ɗayan su yayi yayi hamsin din mu ma ko ne su ne za mu ya sa ne Musa ya tara mutane runduna a tafiya ɗi kawai sai suka ce mu da gaskiya ba da mu sai ba ku shiga Allah yake za mu ci nasara mu je kawai mu je ha la ina nan da kula abadan madamu madamu biha fa za ba anta wa rabbuka fa qatina inna haula in ubangijin kan ne zai ba da nasara ko ku je ku yi in kun kashe su ma mu ba za mu shiga shine Allah ya ce to tunda sun ki fa inna ha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatibuna fil ardi kinin kenan an haramta musu shiga garin shekara arba'in hasirin da ima a bayan ƙasa Allah ce wannan shi ne yadda ya kawo ga inda muke nan wanda har ya zamanto kuma har zuwa inda za mu zo nan gaba ya zamanto ne tun da suka yi wannan abin ya zama Allah ya raba su da ƙasa ba su da ƙasa ta su ta kansu har ma lokacin da bayan ɗaya ya ƙare na shekara arba'in ɗin aka ce to su shiga garin amma in za su shiga su shiga suna masu sun kuyar da kansu na tuba na nadama suna ta hibbatun hibbatun ai Allah ka karyar mana da zunubin mu ka karyar mana da zunubin mu karyarwa da shi kenan da suka zo garin suka ce su sun gani na su iya ba suka kama jajiri suna faɗin wani kalma da ban hibbatun a maimakon su ta hibbatun to duk irin wannan dai shine la'anar da abin nan ya samu bani isra'ila kuma bani isra'ila su ne wayannan jikoki na annabi yaqub shine Allah subhanahu wataala ya ce an haramta musu shekara arba'in ya tihu na haka su ta ɗemuwa fil ardi a bayan ƙasa to a wannan ɗemuwan ne ma fa kai Allah ya ta gaba su da yawa a wannan ɗemuwan ne fa zafin rana kuma ya dame su suka ce za su halaka sai aka kawo girgije yana biyu kuma yana musu inuwa amma dai Allah ya kalka wani ɗauka shekara arba'in ɗin sai da ta cika in sun ɗago daga nan suna tafiya suna tafiya sai sun je safiya ta yi sun guni suna tafiya sai safiya ta yi ga su da kofan garin kawai da waye in sun kwanta sun yi bacci wace gari kawai su gansu a farkon inda suka taso haka suka rinka yi wajen shekara arba'in an ce su mutum dubu ɗari shida ne wasu kuma sun ce ɗaya dubu ɗari shida ne haka aka ce yawan su ce na mutum dubu ɗari shida haka suka ta ɗemuwa a wannan ɗemuwan a cikin wannan yanayin ɗemuwan ne har wafatin annabi musa ya zo annabi musa ya rasu ana cikin wannan ɗemuwan kaga annabin allah su girman su da kuma amma mutanensa suka ja masa zunubansu ya sa shi ba zai tafiya ba su ba don haka ya zauna tare da har ya rasu a cikin wannan ɗemo Allah ya naɗa annabi Yusha'u ya zama shi ne khalifansa to annabi Yusha'u shi ne ya nemi aje aka je aka yaƙi aka shiga aka kudu a wannan lokaci suka shige ta ranar juma'a Allah ce fala ta asakar kai bakin ciki alal qawil fasiqina akan wa'annan mutane masu yawan fita ga barin da'an ubangiji na'am
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا قالوا داخلون suka ce ya Musa ka annabi Musa lan nadkhula ba za mu shige ta ba abadan har abada ma da mu fiha matukan suna cikin gari hmm? yawwa inda fiha qauman jabbarin ne ko na'am قالوا suka ce ya Musa Musa inna fiha qauman jabbarin akwai masu mutane masu tsaurin kai a cikin da su ne amalikawa din wa inna lam nadkhula mu ba za mu shige ta ba hatta ya farju minha har sai sun fita daga ciki fa in ya farju minha in suka fita wa inna dakiluna mu za mu shiga na'am su fita mu shiga amma mu ba za mu je mu mu fitar su da kanmu ba da yaki na'am قال رجلان من الذين يخافون أن أمى الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ala rajulan
وعلى الله فتوكلوا إن كنtum مؤمنين ala rajulan sai wasu mazaje guda biyu min allazina yakhafuna daga cikin waɗanda suke tsoron ƙarshen al'amarin yadda zai kasance in an saba ma Allah an amallahu alaihi ma Allah ya musu ni'ima da imani da rashin tsoro sune yusha'u da kalib suka ce udkhulu alaihim albaba ku shiga kofar ai an gaya mana su jikuna ne babu ruhi Kam- kaman toka suke kaman kaman ba su fankan faiwa ne duk girman su nan kana tunkuɗe shi faɗuwa zai amma dai kai ka ka jure ma wannan rashin tsoron ka tunkuɗe shi shine ake nema a wurinka duk girman jikinsu ba wani tasirin da ke ba ku shiga musu ta kofar da aka ce ku shiga in kuka shiga Allah ne muku alƙawari fa innakum ghalibuna ku za ku ji za ku yi nasara wa ala Allah fatawakkalu ku dogara ga Allah mana in kuntum mu'minina in dai ku mu'mine ne da gaskiya Mm.
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا Kano خالدون suka ce ya Musa ya kai annabi Musa ina lan narkulaha abadan mu ba za mu shiga ba har abada fa ma da mu fiha matakan suna cikin garin fa zahab ka tafi anta kai wa rabbuka da ubangijin ka faqatila ku je ku yi yakin inna hauna qa'idun mu kan muna zaune nan muna jira in an gama sun fita sai mu shigo nan قال رب إني لا أملك إلا نفسي وعقلي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ana sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji inni la amliku illa nafsi ni ba wanda na mallaka sai kaina ina iya sa kaina duk abin da nake so wa'aki sai kuma dan uwana Harun wanda shi duk abin da nake da yi amma saura sai yanda suka yi kuma sai yanda kai da fa furuq bainana wa bainal qawmi fasiqin ka raba tsakanin mu da mutane fasikai mutane ne wanda aka tsayar da su aka ɗebo su don a musu gata a sama musu gari a zaunar da su a kyautata musu suna cikin bala'i amma ka biyan da suka zo suka ƙare ba yahude sai ba yahude ba kyakkyawa ba ba ƙaramin masharancin mutum ba ne na'am قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تعس على القوم الفاسقين Kala sai Ubangiji ya aiko annabi Musa fa inna cewa ita muharramatun alayhim an haramta musu ita arba'in sanatin tsawon shekara arba'in ba za su shige ta ba. Yatihu na haka za su yi ta ɗemuwa fil ardi a cikin ƙasa ba za su samu kuma inda za su zauna ba. Babu samun gari, babu samun wani wajen zama kuma sun zauna cikin ɗemuwa kenan. To amma a nan ne fa Allah ya ce fala ta aka karkai bakin ciki alal qaumil fasiqin kan mutane fasikai dan Allah ya musu haka su suka jawo wa kansu eh shine aka rawaito cewa suka yi tsawon tafiya tsawon dare gaba daya sai sun kwana washe gari sai su gansu a inda suka taso haka suka rinka yi har shekara 40 shine Allah subhanahu wataala a hakan ma ya kawo musu zallanna alaihimul gamama وأنزلنا عليه وأنزلنا عليكم زما وأنزلنا عليكم المن والسلوى أكن musu inuwa da jinjiri saboda kan rana ta kake su tunda ba su da gida a fili haka suke yawo aka kuma rinka tsatsar musu da manna da salwa dan kar yunwa ya kashe su a hakan ma suka ce kai ya ubangiji haba abinci daya kullum kifi kullum soyayyen tsuntsu da ruwan da ruwan dalba haba mu a ba mu izinin mu shiga gari mu samu bakal hawa kisa hawa kume hawa a dafi hawa bazal hawa mu yi noma mu samu muna jin a garuruwa ana cin abubuwa iri iri ana cin su kayan dankali su albasa Allah zo ga alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wa khatim lima sabaq nasr al-haqq bil haqq wa la ilaha illa siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadarin qidaril azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين